tasbiba أجل أجل أجل فاتح فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله فاتح الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف المون حرف الميم مدينة ما يلبور والف الرجز ملك فيها قرة العين والنفس فذكرتها والعال أني مخيم لباري سألوها لأبو بها رجزي أراني إلى ما جئت طيبة ظاهرة يقربني قربا يتم به أنسي أكرم خلق الله أعمل ما ترى لذوي الخلاق كل معنى ومن يسر وإنك مختار الإله وملجأ أوالم من جن كبير ومن إنس عظيم عظيم الخلق والجود والعطاء إذا لهمي ثم كسري فذا أمسي وإن إلى قضاه يوما بمشهد أراه فيوليني إلى أعظم الكرسي وعبد لكل المعادين شفاعة وليقبل المأمور تشبيعهم ليسي على وجه أرجوهم شفاعة أمين لمن يهول عبيد من الإنس عليك صلاة الله ثم سلامه فأمرك مقبول على العين والرأس دعوت إلى التوحيد لله وحده وكل سواه في انبهاء وفي شمس هو الكل منه الكل لا رب غيره وما تم من كفر ولا تم من عكس عليك صلاة الله ثم سلامه تعرفنا من كل بطش ومن عكس عليك صلاة الله ثم سلامه لأصبح ميمونا حياتي كذا أمسي عليك صلاة الله ثم سلامه تجافيت عن أهلي وصحبي وعن جنسي عليك صلاة الله ثم سلامه يجم الشفاء من كل بأس ومن طمس عليك صلاة الله ثم سلامه سرينا ووافيناك خير بني أمس عليك صلاة الله ثم سلامه فمنك لهذه مرة والقلب والنفس عليك صلاة الله ثم سلامه أحبك حبا لا يزال إلى الرمس عليك صلاة الله ثم سلامه وكل خير الخلق في اليوم والأمس عليك صلاة الله ثم سلامه وقرآن حبي فيك أوضح من شمسي عليك صلاة الله ثم سلامه وتدرج أنقول الذين من الخلد عليك صلاة الله ثم سلامه وتستأثر القدس اليهود من الأنس ويا لك دجال اليهود ويا لمن عبادا ودجالا فيغمر لي أنس لقول وجوه قبلهم وتليبنا بفضلك نظرا شاملا مثمر الكرس عليك صلاة الله ثم سلامه علينا لكذب الكرم والحمد والنفس عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ذوي الفضل والبعث عليك مدد الإله ما قال خادم مدينة وسلم
مدينة ماء الكفر والآر والرجس مدى تاربها قرة العين والنفس قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا وممدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي يا مدينة ماهي الكفر ya wannan madina wadda ta zama ta mai shafe kafirci ga baki daya wal'ari da tsiraici war rigisi da kazanta gaba daya madaddari aikin ta kenan fiha a cikin gidan wannan madina ita gaba dayanta qurratul aini akwai sanyin idaniya ita ce muhammadur rasulullah wan nafsi akwai sanyin zuciya shine manzon Allah in talaqqartu wala lu anni mukhaymun bi ببارس أنهوها لأمه بها رجسي شيء يتذكرتها ناتنا مدينة رمضان الله فصلى الله عليه وسلم والحال أني مخيم alhali ni na yi darbuka kamar yadda alarma yake gaya mana na yi zango na sauka bi barisa ina paris a can a abin na aibi na dinnan wannan madinatu aibi na dinnan an huha na nufo ita wannan madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li amhu biha rijisi dan in wanke dukan dauda ta
rani da majitu daibata za'iran yuqarribuni qurban yatu mu bihi unsi arani yace ina gani na idza ma jitu daibata in dai naje wa daibata wajen manzon Allah zahira ina mai ziyara wajen manzon Allah yuqarribuni manzon Allah zai kusantar da ni qurban kusantarwa yatimmu bihi unsi wanda kewa ta za ta cika na zigna jiga ni ga annabi أكرم خلق الله أمد ما ترى لزور كلام كل معنى ومن حسي وإنك مختار الإله وملجأ العوالم من جن خفي ومن إنس عظيم عليم الخلق والجود والعطاء في ذا العم ثم كسرك لا بؤسي يتي أراني ya ce a akrama halikillahi ya wanda yake shine mafi girman halittar Allah ga baki daya sallallahu alaihi wasallam ya ahmada mai suna ahmadu amma tara ba baka gani ne zaurin ga mai ziyara halamin kulli ma'anan wanda ya tubu daga dukkan wani abu na ma'ana da za a ganshi wa min hissin wanda ya tubu daga kansa ma ba a ganinsa amma tara halahu baka ganin halayensa ya rasulullah gashi ya zo gurinka wa innaka muqtarul ilahi kai ne zababban ubangiji wanda yake madaukaki wa malja'ul awalimi kai ne mafakan nan ta dukkan talikai gaba daya min jinnin khafiyin na aljani wanda yake boye wa min insin jaliyin da kuma mutum wanda yake afili ake ganin sa azimun manzo Allah mai girma ne azimul khulqi mai girman dabi'o'i ne sallallahu alaihi wasallam wal judi da baiwa wala da da kyauta bihi da manzo Allah ne zala hammi dukkan bakin ciki na ya gushe summa kasri karayata ma ka dora ta kaza busi kaman tashin hankali na shi ma ya rabu saboda manzon Allah ya rabu da ni inda yajal aqtab yawman bi mashadin arahu bayulini ila azmil kursi wa inda wa inda yajal aqtab idan kudubai suka shiga cikin dimuwa na ma'arifa suka suka dimauce suka kasa gano kansu yawman bi mashadin a mashahadi na halara na zaukin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni a cikin wannan yanayin da suke ciki sun dimauce arahu ni sai in ga manzon Allah fayyulini sai ɗaukaka ni ila azamil kursi zuwa mafi girman kujera wa hautal kullum madina shafa'atan wa hal yaqbalu al-mamud tajbi'ahu laysi wa hal ya rasulullah wa habta ka bada shafa'atan ceto li kulli madihina ka ce man wajen man mada'ani walau bi baitin waje badlahu shafa'ati kowa ka bashi ceto idan ya yabe ka wa hal taqbalul mahmuda tashbi'ahum yanzu duk waɗannan masu yaban naka zaka karbi ceton su duk su yadda ka cece su laifi banda ni ai ba zai yi ba لا يوجه الأموم شفاعة الأمين لمن يعوى الأبيد من الإنس ya ce ala'i waje a bisa cewa na zo a ƙarshen waliyai duka baki ɗaya arju umuma shafa'atil amini duk da haka ina ƙaunar ceton amintaccen Allah zuwa gare ni liman ya hawal ubaida ga wanda duk ma yake son wannan bawa Sheikh Ibrahim min al-insi jinsin mutane ma inda suna so na su ma ya rasulullahi a hada su cikin wannan ceto na haka عليك صلاة الله ثم سلامه فأمرك مقبول على العين والرأس salatin Allah da amincin Allah sabata a gare ka ya rasulullahi fa amruka al'amarinka maqbulun ni karbabe ne fa a gurina alal aini war rasi na dora shi a kaina da idanuwa na bana ganin wani abu sai umarninka دعوت إلى التوحيد لله وحده وكل سواه في الماء وفي دمسي هو الكل منه الكل والكل لا رب غيره وما ذم من قبح وما ذم من أكسي da'auta ila tauhidi ya rasulullah kai ne kai kiran mutane zuwa kare ta ubangiji tabaraka wa ta'ala lillahi Allah ga Allah wahdahu shi kadai fa kullun siwahu duk wani abu ba Allah ba fin miha'in an shafe shi wa fi damsin an goge shi babu shi ko menene shi ko waye shi domin Allah huwal kullu shine kullu gaba daya kullum ma daga kullun kulliyar Allah ta kulkulo kullunta minhul kullu kulliyan ma daga kullun Allah ne la rabba gairuhu ba wani ubangiji in ba Allah ba fa ma samma min kufain Allah ba shi da kini wala wa ma za- wala samma min aksi Allah ba shi da kishiya ba shi da kini ba shi da kishiya wa da la sharika lahu عليك صلاة الله ثم سلامه تهررنا من كل بدش ومن حبسي salatin Allah da amincin Allah sabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin tuharriruna ta yanta mu amin min kulli badishin daga dukkan danka wa min habsi da duk- daga daga dukkan tsarewa a dukkan inda za a yi munana mana عليك صلاة الله ثم سلامه لأذبها ميمونا حياتي كذا
na'am salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha li usbiha ba da banza ba da in waye gari maimunan karbabe a gurin Allah hayati a rayuwata kaza umsi sannan in mareta ma mai- maimunan hayati a gurin Allah عليك صلاة الله ثم سلامه تجافيت عن أهلي وصحبي وعن جنسي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajafaitu an ahli na ne santar da kaina ga iyalina wa sahabi da jinsi da sahabbaina wa an jin wa an jinsi da jinsina dukkaninsu na ne santar da su na kusanta su gurin annabi عليك صلاة الله ثم سلامه يتم الشفاء من كل بأس ومن تمسي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yatimmu shifa ceto wato waraka ta tabbata gare mu min kulli ba'sin daga dukkan wata cuta wa min damsin daga shafiyar basira Allah ka kiyaye mu عليك صلاة الله ثم سلامه سرينا ووافينا فخير بني خمسي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saraina mun yi tafiya ya rasulullahi wa wafainaka sai gashi mun zo gurinka ya khaira bani hamsi ya fiyayyan wanda yake shine bani hamsi bani hamsin daga ahmas ne al-ahmas shine ainihin wato quraish quraishawa su ake cewa bani Ham- bani bani hamsi Qurayshawa da bani Khuza'a da bani da da bani eh, Kinanata waɗannan su ake cewa bani Khams asalin Qurayshu ashe sunan mace ne kakar kakar Larabawa ce ashe Qurayshu saboda haka to, to ita ita ita da ita da Jadila su ne iyayen Larabawa gabaki ɗaya kabilin nan gaba ɗaya to su ne ake ce musu bani Hams bani Hams an ce an ɗauko shi ne daga hamasa saboda tsananinsu a addini rukonsu da addini da da kula da ɗakin Allah da hidima ga ɗakin Allah da sauran ibada da ta shafi wannan lokacin to shi su ake ce musu bane hams yawa masu hamasa ko da larabci ba an ce wannan wani kaza yana da hamasa ko sai walakin shi ibrahim da yake wadacan da ifun alilun sha'ibun mutahammisun to tahmis shine mai tsananin himma mai kokari akan abin da ya sa a gaba ba zai bari ba shine mutahammis to to daga na aka ciro wannan kalma shi bani hamsin dinnan ma'ana quraishu
عليك صلاة الله ثم سلامه ومنك إلهي مرحم القلب والنفس صلاة الله دامن الله ثبتا عليك يا رسول الله ومنك إلهي warkewa ta daga cutuka na faminka daga gurinka ne marhamal kalbi ya mai shafe min zuciyata da maganin nukan waraka wa nafsi da zuciya alaika salatul lahi thumma salamuhu wa hibbuka hubballa yazalu ila ramsi
salatan Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi uhibbuka ina son ka hubban soyayya la yazalu ba zai gushe ba ila ramsi har zuwa a turbide ni cikin ƙasa
alayka salatu llahi thumma salamuhu wa kulli khayril khalqi bil yawmi wal amsi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kulli kaga kulliyata ta tabbata li khairil khalqi halki ga gafiyayyen halitta gaba dai sallallahu alaihi wasallam fil yawmi a yau wal amsi da shekaran jiya da shekaran jiya waccan al ams a larabci na hakika al ams in aka samu ta alif da lam to tana nufin shekaran jiya ko shekaran jiya waccan amma in amsul qarib ce ana cewa amsu kawai yawa ji'tuka amsi na zo maka jiya yawa to shine mu'arrafi amma ka ce ji ituka bil amsi ya zama wannan munakari ko shekaran jiya ko shekaran jiya wacce yawa an fahimta shi haka alƙa'idar larabci take a wajen amsi kama katalta nafsan bil amsi kuma kai tsammanin jiya ne ba jiya ba ne ai an daɗe da kashe mutumin bil amsi ran nan ka kashe wani to shi ne ma'ana al'ams ana mai alif da lam alif ran nan shine al'ams da alif da lam amma ams ba alif ba lam shine jiya kariba ita ce mu'arrafa na'am alayka salatu llahi thumma salamuhu fa burhanu bi ka awdahu min shamsi salatin Allah da mutun Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi fa burhanu hubbi wato hujjar soyayya ta gare ka fika a cikin ka ya rasulullahi awdahu mafi bayyana ne min shamsi daga daga shamsin zahira rana mai fitowa alayka salatul lahi thumma salamuhu wa tadrud ashkul alayna min al-qudsi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka wata durudu ashkulan la'ina ka kore a shikolar la'ina din nan minal kudusi daga masallacin kudus shine shugaban prime minister na na yahudawa a wannan lokacin tun daga wajen 1962 yake shugabanci har zuwa 1969 shine shugaban yahudawa na isra'ila to shi wannan sunansa laif life is call life is call sunansa kenan ko kuma da turanci suna ce masa shinkuk shinkuk haka suke ce masa da turanci da turanci sunayensa ne wannan to shi wannan yana da tsabagen kin addinin musulunci yana daga cikin wanda suka taimaka wa ujuku ujuku al'ayat a zamanin yakin najeriya shi wannan wannan tsinan nan shi shi a shikolar la'ina din nan shi yana daga cikin wanda ya yi karfafi wannan amane ne mushe mushe ma ya bai ke kowaye za su rasa zai zo yana daga cikin wanda ya bashi kasancewar ministan harkokin yaƙi jiya mun yi bayaninsa to shine shine ya taimake shi har ya sa shi ya zo Najeriya wai don su taimaka wa bangaren ujuku a Najeriya to Allah tabaraka wataala ya karya su to shine shi yake yake addu'a Allah ya karya shi yake ya rasu ya rasu 25 ga watan February a 1969 ya ciwon zuciya ya makare shi ya mutu da addu'a shi Ibrahim radiyallahu ta'ala shi wani iskolan la'ina ina nan Allah
عليك صلاة الله ثم سلامه وتنتاسل الخوس اليهود من الأس salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasta'dilul khubusal yahuda ya Allah ka dago tun daga can ƙasa jijiyoyin yahudawa munanan ayyukan nan nasu ka tumbuko min al-ussi daga can karkashin wato asas ɗinsa yawa daga jijiyarsa ka tumbukar da su ka halakar da su ka watsar da su ga suna har yanzu da sauran burbuɗin su Allah kai mana haka dan karama shi Ibrahim ويلك دجال اليهود ولكم كانوا وجاءهم فيكمل لأنسي yace waya haluku dajjalul yahudi shi ma da dujal din nan Georgion Georgion sunansa shine shine prime minister din kafin Ashkolan Layin to shi ma Allah ka halakar da shi wa halikan ibanun Allah ka halakar da abayiba shine wanda nake neman sunansa abayiba shine ministan harkokin harkokin kudi na yahudawa Allah ka halakar da shi sannan wadayanu wadayanu na sha cewa a gyara wannan dayyanu bar sunan Allah ne eh dayyanu sunan Allah ne amma sun rubuta shi da dayyanu eh wannan kuskure ne barhama jib haka ya gaya mu yace dayanu sunansa dayanu alif za a ja dayanu ko a wancan karatun mana fara wa dayanu shi ma shine ministan harkokin yaki wanda har yake taimakawa su ujuku a wajen yakin sa dan banza to Allah ka halakar da su ya kumulu li unsi sai ɗebe kewata ta tabbata da halakarwa ta su نتولي وجوك قبلهم وتنلنا بفضلك نزرا شاملا مضمرا لرزي litole kujoku tuka tuka tuk ma karnan da ya dabe mu a Najeriya Allah ka halakar da shi gabaki ɗaya su kabla hun gabanin su tun gabanin masu Allah ka halakar da shi ka halakar da ujuku ujuku an halakar da shi shi 1969 aka aka gama yakin sa sababin gama yakin kuma Maulana Sheikh Ibrahim ne ya radiyallahu ta'ala anhu yadda matsalar take nasir malam nasir khamis allah ji kansa ya ba ni kistanin sau biyu ya karanta mu ita a senegal kuma ya karanta mu ita a nan kano a gidansa da na je ziyararsa yadda kista take shi yadda abin ya taso ainihin maulana sani awwalu baba tijjani saida sai alai sani awwalu shi sani awwalu shi ne ainihin wato a lagos ya sa damar cewa yana da kyau ainihin ya je wajen shehu ya gaya wa shehu shehu ya zo yi wa najeriya addu'a akan wannan tashin hankali wanda zai dame mu a najeriya ya kawo mana farkewar najeriya saboda haka sani awal ya tafi ya tafi kaula ya je samu shehu ya roƙi shehu shehu da allah ya tsaya tsayin daka akan sha'anin najeriya saboda haka shehu sai amsa zai zo najeriya zai zo najeriya daman can oransi ya hau mulki shi ya washe izinin dawowa najeriya waɗancan mutanen sun hana shi zuwa najeriya shehu sai ce to zan zo zan zo najeriya saboda aka shehu sani awal sai ya zo lagos da ya zo lagos sai ya kirawo halifa sunusi na ɗaya daga azare ya ce masa shehul islam ya yi izini zai zo najeriya ya yi mana addu'a saboda haka shi kenan a ainihin sarkin kano sunusi ya ji daɗi shi kuma sai ya bugo ado bayar tun da shi ne sarkin kano sai ya bugo masa waya ya ce to kaji abin da ake ciki shehu ya ce zai zo ya mana addu'a a najeriya da ya bugawa ado bayaro ado bayar shi kuma sai ya bugawa janar yakubu gawan waya to janar kai da kake neman yakin nan a daina shi yanzu ga wani babanmu nan shekh ibrahim na kaula ya ce zai zo ziyara to ya lalle lalle lalle ka nemi zuwansa ya zo ƙasarka ya maka addu'a Allah ya karya wannan yaƙi da ba shi da kai ba shi da gindi kenan saboda haka shi kenan ya kuma kaure ce a to ai ba haka za a yi ba kafin ya zo din ma ai duk komai da komai na tafiyarsa mu za mu shirya ina wa waye wakilinsa aka gaya sani awal sani awal ya zo aka yi shiri suka tafi aka je aka shiryo shehu da shirinsa wa a ai ba daga baya ne ya je godiya eh daga baya ne je godiya saboda haka aka ya shiryo shehu shehu ya zo ya sauka ya sauka a Lagos ya sauka a Lagos gidan Alhaji Labaran anan ya sauka amma da rana yana wuni a gidan Alhaji Labaran da daddare kuma sojoji suka ce ba su yadda ba akai shehu gwarikin soja ya rika kwana a can saboda tsaro saboda tsaro saboda haka haka ake yi duk kwanakin da shehu ya yi shehu ya yi addu'insa ya kare bayan ya kare to shikenan sai aka je ya ce ga yaro na nasiru hamisu ga addu'o'i da na bayar za a je gurin tsakiyar inda ake filin daga a nan nake so a je abin ne saboda aka shike nan ma aka gaya ya kuma ga wani aka tsara sojoji da akwai adukulle a ciki akwai ɗayan namanta sunansa wani bayan adukulle akwai wani da shi da mai tukin jirgin da mitukin jirgin da kuma shi nasiru hamisu suka hau helikopta suka tafi ya ce muna gani ana harbi ana kya-kya-kya muka sauka a filin daga ya ce da muka sauka suka ce to nan shi ne ɓangarenmu nan shi ne ɓangarenmu masu yaƙi ya za a yi ya ce to a yi rami a nan aka yi haka aka yi rami aka yi rami aka yi rami aka sa waɗannan abubuwa da shau ya bayar aka binne aka binne ya ce suka taso muna cin harbi ta kanmu muka taso muka dawo lagos mun dawo lagos yau gobe jibi aka rusa ojuku wane mutum to to to to uli ta huluk ojuku kenan wannan kisa ita ce tabbatacciya ce daga wanda aka yi da shi ya gaya min wannan kisa shehu nasiru khamis allah ya ji kansa allah ya gafarta masa
في نيجيريا وامريكا وجرهم عليهم وفضلنا فضلهم فضل عشان الله اكبر الحمد لله نعم
na'am to wato ne ne labi fafilika nasara wato niluna ka ba mu nasaran taimako bi badalika da fadlanka shamilan taimakon kuma tabbatacce cikakke yawa musmiral garsi wanda taimakon in dai an karya ujukun to kasar ta zauna ta yi arziki kaji musmiral garsi shehu ne ya kafa mana dam din nan na mai da waye da waye da addu'a shehu ce musmiral garsi yawa duk abin da za a kafa na arziki ya dawo Najeriya ga Najeriya nan ta zama shugabar Afirka a wajen arziki lady Allah ya bamu shugabanni masu arzikin gyara kasar da gyara talakawan da gyara kula da abin da zai kawo ci gaban kasar Allah ya bamu wannan ne ya rage mana kawai eh shi bai mana wannan ba Allah ya sa ya mana Allah ya sa ya mana a koshe eh shugabannin kasar mu su gyaru Allah ya gyara mana su Allah ya gyara mana adalcin su Allah ya gyara mana arzikin su Allah ya gyara mana kular su da talakawa da kula da arzikin talakawa da kula da dabbobin talakawa da kula da dukiyar talakawa da komai da komai Allah ya ba su himma su tsaya tsayin daka su kiyaye addinin rayuwar Najeriya da addinin musulunci da addinin kiristanci da ma fegan duk kowa a bashi haƙinsa a cikin zaman tare na wannan ƙasa mai albarka alhamdulillah na'am alaika salatullahi thumma salamuhu ataina likashfil karbi wal hammi wal labsi salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi ataina mun zo li kashifil karbi dan yaye dukkan bakin ciki wal hammi da gamman bakin ciki wal labsi da rikici alaika salatullahi thumma salamuhu wa alim wa azabin zawil fadl wal ba'si salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alin da alaye wa ashabin da sahabbai zawil fadli ma abota falala wal ba'si da da ainihin wato iya yaki alaika madal ayyam ma qala khadimun مدينة مايل الكفر والآل والرجس صلاة الله دعمة الله يتبتع غريك مدى الأيام متكرفانك يا رسول الله ما قال خادم koyaushe khadimi ya ce hadihi madinatu bahir kuburi wannan madina ce ta mai shafe dukkan bata wal'ari mai shafe tsiraici war rijisi mai shafe dukkan cuta harfin nuna نجيب بروق النذر والرجل والفوز بقرب الإمام مرجع الكل والكنز عساكي إذا ما جئت أحمد زائرا يشارك في كرمي ويولد في فوزي أتيت ولي الناس ظلما وظلمة وهرج وما يسلو ومن أوجه الخزي فجئت لما بالكفر والظلم فانصحا غرب البلايا دون فرد ولا فرد فلا سيف إلا لنا وسيف قد التدى علينا فلا نرضى ببيم ولا فسد فأما هدى العالي وأما سلامه وهل التعاتيم من الحب والأمس فهل تجمع الأيام قوم محمد على هديه كي نستريح من الغمز تداول ديان اللعين وحوله أمان سيأتيهم دمار من المجاهد وتغرق رجسا وملبسا وسيما له عملا ولتوبته عمره وعبده وأسر ولاة المسلمين جميعا وناديهم خير الجزاء خير من يجزي وأرسل لنا نصرا عزيزا وترفعا بنا راية العدل الكريم عبد الفوز آمين عليك صلاة الله ثم سلامه أبا القاسم الماهي ربنا لا والرجز عليك صلاة الله ثم سلامه ولولاك يبدو ذل نفسي كتاعي هل إنك خير العالمين وخير من إليه سلام ومسر وحسير وإني محب ظالم متحير إلى حزب خير الخلق متحير عليه صلاة الله ثم سلامه فمنك أرشي في المجالات للفوز عليه صلاة الله ثم سلامه وأذكر آبائي لديك أبا جزا الله عبد الله خيرا فإنه هداني فشيطاني به لن ينل عزي وهب لي وهب عبد الملك مراده لدى عبرة الرب الملك ولا تخزي ودوسه بالفردوس بالسندس الذي يباهي به عبرا وألين من خزي وبليس له عما يخاف وكله كذلك لي مشهود من غير ما خيزي كذلك بلقي سكايا كلمة بأولادها من دون خيش ولا وخز أدنت لهالي عند أحمد أرتبي لما نسبه من أرضي ولا يرزي خرجت وشاب الرهط مني فأنسني عتيقا وتجزيني ولا يوم لا تجزي عليك صلاة الله ما قال وائل نسيم بروق النذر والرشد والفوز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله يسلمك على الخير آمين.
نشيم بروق النصر والرشد والفوز بقرب إمام ملجأ الكل والكنز قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي نشيم منا ششيك بروق النصري والقيا أن أنت سام النصر دارين جاي أتكين الأمر والرشد والرشد دشريا والفوز دبابلبو bi kurbi imami saboda kusantar shi limami na malja'il kulli wato mafakan nan ta duka wal kanzi da ka- taska ta
أساني إذا ما جئت أمد زائرا يدارك بقرني ويولد لي فوزي asani ya kusata gare ni za ma jitu ahmada idan na je wa ahmadu za'ira ina mai ziyara gare shi sallallahu alaihi wasallam yudari ku bi karni sai kaga ya riski zamani na gaba ɗaya Allah ya sa mu cikin soyayyar annabi Allah ya mana haka wayar walinu li fauzi sannan zai ɗaukaka wato rabona ya bayyana shi أتيت ودنيا الناس ظلم وظلمة وهرج وما يتلو من أوجه الرجز ataita ya rasulullahi ka zo wa duniyar nasu duniyar mutane zulmun ta cika da duhu ta ta cika da zalunci wa zulmatun da duhu ya rasulullahi wa harjun da fitina iri iri wa ma yatlu da abin da yake biye da shi min awjihir rijizi na fuskokin bautawa wani Allah a wannan lokacin فجئت لماوي القبر والظلم فمعت ضروب الولايات دون ضرب ولا وخزي fajita sai gashi ka zo limawil kufri dan shafe dukkan kafirci gaba daya wa zulmi ka shafe dukkan zalunci gaba daya famma haddurubul balaya dukkan nau'o'i na bala'i gaba daya sai ta shafe ta tarabu da duniya duna darbin ba tare da duka ba wala wakhzi ba tare da kutufo ba فلا سيف إلا أنا وسيف قد اهتدى علينا فلا نرضى بغيم ولا فزي fala sefa ba wanda takobi ya- ya ya nufe shi illa na wa sefin kadeta da sai wanda ya miko mana takobi shi ma murama masa da takobi amma an ba dan haka ba mu ba mai yaki ba ya kan mu aka yi yawa ma- kadi- kadeta da alaina wanda ya yi tashin hanci a gare mu fala narda bi daimin a mu fa ba za mu yadda da zalunci ba wala bazzin ba za mu yadda da danka a danke mu ba in dai aka kawo mana takobi to za mu rama amma in ba kawo takobi ba za a zauna lafiya فأما هدى الهادي وأما سلامه وهل أخي موضع البغض والحمد fa'amma hudahul fa'amma hudal hadi sai shirya manzo Allah ta game duniya gaba daya wa amma salamu aminci ya game duniya gabaki dai ko ina wa halatta akhi sai zaman takewa na hada yan uwa su zama yan uwan juna sai ya zauna mawdi'al bugudi matsayin kiyayya da da, da kiyayya ake tsakanin juna sai yan uwantaka juna ta zo ta zauna ainihin wato a matsayin wannan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ko me farkon ayan ne واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و- و- واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنيخ- بن- بنعمته إخوانا وكنتم على شفا هبرة من النار فأنقذكم منها تؤتش آية رشوي كيف الآن موضع ال- مو- موضع ال- موضع البغض da makiya ne tsakanin tsakanin juna kuke to sai kuka zama soya har aka yi ta'ahi wannan ya zama dan uwan wannan wannan ya zama dan uwan wannan wannan ya zama dan uwan wannan wala wala hamzi babu kibce da yabce a tsakaninku sai kuka zama yan uwan juna na Allah فهل تجمه الأيام قوم محمد على هدي كي نستريها من الغمز Wayyo Allah, fa hal tajma'ul ayyamu yanzu raneku irin irin waɗancan za su dawo mana su haɗe mana ƙauma Muhammadin al'umar annabi Muhammadu ala hadihi a bisa shiriyarsa irin yadda suka taho a Madina din nan suka yi shin za a ƙara yi mana irin wannan a a zamaninmu kuwa kai na sariha domin mu huta mina gamzi daga rigima tsakaninmu Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka dan karama shi Ibrahim Mm.
تناول ديان الليل وحوله أفان سيأتيهم دمار من المخزي tadawala dayanun la'inu shi wannan dayanu din fa min- wato min- ministan harkokin harkokin tsaro ya tsananta fa ga musulmi gaba daya wa haulahu abayiba shi da- ba- kusa da shi akwai abayiba shine abanu din nan abayiba sunansa eh, mu mu shi abayiba yawa sayatihi mu da- damarun su da sannu dandakewa za ta zo musu m- m- ko minal mukhzi daga mai kunyatawa shine Allah da sannan Allah zai halakar da su ya tsantsana su haka fa aka yi duk suka rasu gaba ɗaya duka ba wanda ya tsallaka 70 الحمد لله ba wanda ya tsallako 70 dusa 67 67 kaza ne daga 69 din nan wanda shehu ya get aka halaka ojuku to duk a- anan suka halaka gaba ɗaya ga ɗayan ma za a faɗe shi وتولك رزا وهو نجس وخيبا له أملا ولتوذي أمره amin أخزي.
wata wule ku riki- riki- rikisan rikisu ne rikisu eh, nikisu- nikisun rikisun shine shugaban amerika na wannan kafin john kennedy shine shine dan iska shi ma yana cikin wanda suka taimaka wa ojoku daman da faransa da i- i- isra'ila da da amerika su suka taimaka wa ojoku rasha kuma ita kadai ita ce ta taimaka wa mutanen arewan najeriya Allah Mm. na'am na'am to eh wato likuhu Allah ka halakar da jaiban ga gurin bane wato liku rikisan ka halakar da rikisu wa huwa nikisun shine nikisu eh, rikisun nikisun kenan lahu amalan ka ru- ka- ka- ka- ka- ka rusa burinsa wato khudhihi ka kunyata shi a umr umrahu akhzi rayuwarsa ma ka kunyata ta gaba daya وأبل ولاة المسلمين جميعهم وجازيهم خير الجزاء خير من يجزي wa aslihi wilayatal muslimina ya Allah ka ɗaukaka shugabannin musulunci ka gyara halayensu ka gyara halayen shugabanninmu ka ba su istiqama a cikin taimakawa ƙasa da taimakawa mutanen ƙasa jami'ihim ga baki ɗayansu wajazihim ka ka- ka saka musu khairal jaza fiyayyen sakamako khaira ma yujizi ya fiyayyen mai sakawa mutane da alheri shugabanni ba a musu muguwa addu'a نعم eh in aka in kai musu muguwa addu'a suna kan muguwa hanya to ƙara bushewa za su yi su ƙara ɗanɗana maka wata azaba amma an kace Allah ya shirye su Allah ya ba su shiriya Allah ya sauƙaƙa musu Allah ya ba su fahimtar kaza Allah ya abin nan to in suka ɗan yi sanyi sanyi to kai ba za ka ɗan sarara shine hikima da ba a musu muguwa addu'a kan mu take dawowa muguwa addu'ar nan da ake ta musu wallahi kan mu take dawowa a daina a yi musu kyakkyawar addu'a Allah ya jawo hankalinsu kan tausayin talakawa da san abin da zai amfani talakawa Allah ya sa su daina koyi dukiyar nan a banki da bankaɗe da bankunan waje Allah za su daina wannan Allah ba su fahimtar cewa taimakawa talakawa shine taimakawa rayuwarsu bayan mutuwarsu ma za a ambace su ina wani kaza da ya abin kirki ina wani kaza da ya abin kirki ina wani kaza da ya abin kirki ba gashi ba yanzu ana ambatansa ina wani kaza da ya kin yin abin kirki ba gashi ba yanzu ana ana tsine masa ana tsine masa to irin wannan shine abin da ya kamata a rikawa shugabanni Allah ya shirye su Allah ya shirye mu da mu da su gaba daya mm.
وأرسل لنا نصرا عزيزا آمين.
متبعا بنا راية العدل القريب أبا الفوز wa arsila na nasaran ya Allah ka aiko mana nasara a cikin dukkan al'amuranmu azizan wanda yake buwayayye wa tarfa'an bina rayatal adli kuma ya Allah ka ɗaukaka wato tutan nan ta adalci a cikin wannan al'amari namu algari alqaribi wanda zai zama wato ad- adalci ma- makusanci ya abal fauzi ya shugaban dukkan rabo ya ubangiji kaga ce bai anan bai ce bina rayatul islami ba saboda ana magana ne akan siyasa akan mu'amalar siyasa ake magana sai ce sai ce me wata tarfa an bina rayatul adli a ɗaukaka tutar nan ta adalci adalci mutum ya zama mai adalci a cikin mulkinsa to shine rayuwa za ta yi kyau Allah Allah ya fahimtar da su mu kuma Allah ya ba mu haka Mm.
عليك صلاة الله ثم سلامه أبا القاسم الماهي الصلاة والرزق salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya Rasulullahi ya Abul Qasimi ya shugaban al- ya baban Al-Qasim almahid dalalati mai shafe dukkan bace-bace warrijizi da dukkan banna عليك صلاة الله ثم سلامه ولولاك يبدو ذل نفسي كذا عجزي salatin Allah da amincin Allah ki tabbata gare ka ya rasulullahi falaulaka wallahi ba don kai ba ya rasulullahi ya buruzul la nafsi da kaskancin raina ya tabbata kowa da ya gane ni ba mutumin kirki bane kaza ajizi da kowa ya gane ni gajiyayye ne ba don kai ba ya rasulullah to kai ne sutura ta ya rasulullah ya rasulullah ka zama suturan mu amin mm.
فإنك خير العالمين وخير من إليه الزنام موسر وأخي رمزي fa'innaka domin kai ya rasulallah khairul alamina khairul alamina kai ne fiyayyen dukkan halitta gaba daya wa khairu man ilayhi zana mm, wa khairu man ilayhi kuma wanda shine mafi ma- mafificin a- wato ilayhi sana yabo ya tabbata gare shi min mukusi min mukusirin Na'am.
da mai yawaitawa wa akhi ramzi da mai yi kadan duka wato kai ne in aka yi maka duka karbabbe ne a gurinka mm.
وإني محب خادم متحيز إلى حزب خير الخلق مؤتمدي إزي wa inni cewa ne muhibbun masoyi ne gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khadimun kuma cikakken hadimi na gare ka mutahayyizun ila hizbi khairil khalqi amma ni dan fate din muhammadur rasulullahi ne ba eh ni shine fate na yawa mutamadi wanda ya zama shine madogara ta sirri shine sirri na إزي نعم ha izzi ne نعم Ai, abun diddan kwalewa yake izzi shine wato madogara ta shine kuma buwaya ta عليه صلاة الله ثم سلامه ومنك أرجي في المجالات لي فوزي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa minka uraji daga daga ne daga gurin ka ne nake kaunar fauzi rabona li gare ni fil majalati a cikin dukkan mayawata ta عليه صلاة الله ثم سلامه وأذكر أبابي لديك بليزي salatin Allah da amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullahi wa azkuru ababi ina tuno dai masoyana alhamdulillah ladaika gurin ka ya abal izzi ya shugaban dukkan wata buwaya جزا الله عبد الله خيرا فإنه هداني فشيطاني به لم ينل عزي جزا الله عبد الله الله يساك بابانا علي عبد الله خيرا الهيري فإنه شي بابانا هداني يا دورا نكن شريعة تغسكي فشيطاني شيطاني نادا أكا قواما نيدا شي eh lam yanal azzi bai tunkuda ne ya halakar da ni ba saboda shiriyar da babana ya bani an ce dukkan mutum an hai- in an haife shi sai sai shedan ya haifi da sai an yi sai ya- sai ya- sai ya daura masa kowa yana da karini to shi karinin sa bai bai ji- bai bai rinjaye shi ba kamar yadda manzo Allah ya ce na saya musulunta Alhamdulillah.
na manzo Allah ya musulunta amma ni na na shehu bai ce ya musulunta ba amma dai bai rinjaye shi ba shehu ya tunkuɗe shi daga barin sharrin sa Mm.
وهب لي وهب عبد الملك مراده تداورة الرب الملك ولا تفني ya ubangiji wahabli ka bani ni kaina wahab abdul maliki ka ba wa sirikina abdul maliki ah, muradahu muradinsa duk abin da yake nufi ka ba shi duniya da lahira lada hadratin rabbil maliki a wajen halarar nan ta ubangiji wanda yake mamallaki wala tukhzi ya allah karka kunyata shi ranar kiyama وتقصوه بالفردوس في سندس الذي يباهي به أبها وألين من خزي wata kusuhu ya ce ka tufatar da shi fil firdausi a cikin gidan aljannar firdausi min bisundusi da sundusin alihim siyabu sundusin khudrun wa isabrak to da shi za ka yi masa ainihin tufafi ranar alkiyama allazi yubahi bihi wanda abaha abaha duk wani mai kwarjini zai yi mu- zai yi mubahala zai yi muba zai kwar- zai kwarjanantu da shi wa aliyana shi sundusun dinnan mafi laushi ne min khazzi daga alhariri na aljanna hidima ta yi ta duk ba ta karbu wayo wayo kai ina ma ni ne shi. ni ina ma ni ne addu'a da aka masa kai abdul maliki abdul malik ya ya tare al'amura ya tare al'amura ya samu gamsuwa wata iri ga ta nan dai tana ta malmala muna shan amfani da eh muna shan ƴaƴan itaciyarta eh mm, ga ta nan za a faɗa za a faɗe shi وكنه أما يخاف وكله كذا لابن المشهود من غير ما ميزي wa kun isnahu Allah ka zama wato katanga gare shi amma ya khabu da duk abin da yake roko duk ab- da ab- da abin da yake tsoro a duniya da lahira wa kullahu wa kullahu ka zama tare da shi cikin dukkan al'amuransa ya Allah kazalibnihi haka nan dan ɗansa mashhuda mashhudu yayan sayyida bilkisa ko min gairi ma maiji kai masa abin da yake so ba tare da rarrabewa ba kai musu duk abin da suke so كذا بنته بلقيس يا كريمة بأولادها من دون خدش ولا وخزي kaza bintuhu haka nan babban yan nan ta sa sahiban nan babban sahiban nan ta shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wadda duk tafiye tafiyen nan da shehu yake faɗa wala gora ina ne ina ne duk da ita ake yi duk ko ina da ita aka yi tafiye tafiyen nan na na na hankoka min bankoka din nan din da ya banban kadin nan da ita ya banka radiyallahu anhu da ita sai da da ita tana gaya mana wannan duk da ita aka da ita aka yi wannan zagaye zagayen gaba daya ta haya ta rayu karimatan mai karamci karimiya haka ta rayu kuwa sai da ka je kai kallon mamlaka idan ka je oke ne kaga gidanta da zawiyarta ko kuma idan za za ta je ziyara wani guri kaga inda bayan Allah suke karrama ta suke ba ta haƙƙinta take wa kowa addu'a take neman masa alkhairi a wajen Allah Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya saka mata da alkhairi bi auladiha tare da 'ya'yan nan nata duka raya su karimai karimai mutane masu karamci gaba daya min duni khadishin ba tare da wani abu kada wani abu ya kushe su wala khazin kada wani abu ya muntsine su ya'yan nan nata ba wanda suke guda hudu sai da muhani radiyallahu anha sai da rahab sai da hafsa radiyallahu anha sai da rahama radiyallahu anha sai da fadima radiyallahu anha ita sai da fadima ita ce kawai ta ki ta zo mana Kano ta take can take can mina tana mina yawa tana can tana zaman aure Allah ya kara mata madadi shi ne mashudu wa wani a cikin yayan wa to ba mu san shi ba amma jika shehu ne kuma shi ne na ci aiwa dan shehu ba ɗan sai da bilkisu shi ne abulmalik ƙanin da mashahudu da sai da bilkisu da shi abdulmalik su ne 'ya'yan abdulmalik karni yawwa su kuma waɗannan su hudu su waɗannan 'ya'yan albarka ɗin na 'yan dagwai-dagwai wato ababen sha'awa kawai na sha'awa 'ya'yan sai da bilkisu ina sha'awa ku Allah ya kara muku lafiya Allah ya kara muku taraki Allah ya kara muku buɗe sai da sai da ɗaya ta auri shehu shehu shehu shehu ɗahir usman bauchi ita ce sai da rahama yawa ɗaya kuma ta auri maulana sharif sharif sharif usman bashir ɗaya kuma ta auri maulana sheikh abdulrazaki yau ɗaya ta auri maulana sheikh abdulrahim amma suna tare da sheikh alhaji hassan wanda yake namu na kano nan to to alhamdulillah dukkansu wato na ƙiye ne ta ƙiye ne suna biyaya masu albarka kuma wallahi kowace daga cikinsu ta zama jagora muna jin daɗin aikin da shehu ya ɗora musu kowace akan aikinta ba ta mistake kowace daidai take tafiya Allah ya saka musu da Allah ya ja mana da ransu Allah ya ja mana da ransu Allah ya kwararo mana albarkacinsu
haɗar jura hali inda Ahmad Altaji ribarabi min abdi wa wala yuzi hadartu yace na ajiye rihali kayana inda ahmada nan ga rawda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arata ji rida rabbihi ina kaunar wato yadda na ta ubangijinsa min min abdi min abdihi daga bawansa wa huwa la yukhzi kada ya kunyata shi ranar alkiyama yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu kenan khadamtu wa shabar ras minni wa ansani atiqan wa tuzini wala yawma la tazi hadamtu shehu yace na yi fahidima alhamdulillah wa shawar rasu kai na ya burbura gashi dan ya fari fat fa anzani zan koma tunda na tsufa yanzu abinda nake so in koma a tikan wato yantacce a gurin manzon Allah wata jizini kawai in koma in kwanta kai ta saka mun waza wannan sakamakon ina son sa ne yawma la tajizi na ko nafsu a'a bai ta ba yawma la tajizi yawma la tabji yawman wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an to a wannan rana nake son sakamakon ai da bulbula min shi alayka salatu llahi ma qala qailu najimu burukan nazru والرشد والفوز salatin Allah da amincin Allah ki tabbata gare ka ya rasulullah ma kala qa'ilun ko yaushe mai magana yace nashimu buruqan nasri muna sheshekar wato walqiyan nan ta nasara war rushidi da shiriya wal fawzi da samun babban rabo har sai na yana yana yana har ha haɗewa na'am yana ha haɗewa ba yau a bakin kin da kike har ne wa alhamdulillah Allah ka lafiya Allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ƙara lafiya. Saka da kai, saka da kai.